بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na 22 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu daya dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da bakwai ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi ne albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil izziya fi fiqh al malikiyya littafi ne wanda babban malami professor muhammad mansur sakkwato hafizahullahu ta'ala ya ainihin wato wallafa wanda sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziya ta abul hasan ash-shadili rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 140 a cikin wannan littafi mai albarka muna kuma cikin babi na ƙarshe babi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun tattauna game da hikimar da ta sa aka hana wato busa da kuma numfashi a cikin ainihin abinci mun tattauna game da wannan gaba cewa an hana a busa abinci in yana da zafi ko kuma a busa ko a yi busa a cikin wani abin sha don an ga wani ƙura a cikinsa ko wata ƙura a cikinsa mun faɗi hikimar da ta sa wannan tana wani ƙara malam wannan sai ta sa shari'ar musulunci ta ainihin wato hana wannan abin a cikin abinci ko abin sha don kariya da kuma rigakafi daga ƙwayoyin cututtuka wanda ka iya fitowa daga bakin mai busar a ya kuma cutar da waninsa sannan mun tattauna game da ashurbu ƙa'ima wato hukuncin shan abin sha a tsaye wanda hadisai a zahirinsu sun ci karo a wannan babi inda wasu daga cikin hadisai suka nuna babu matsala akwai halacci na shan abin sha ko ruwa a tsaye kamar hadisin abdullahi dan abbas da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zanzam daga guga kuma a tsaye da kuma hadithin ali bin abi talib radiyallahu an inda shi ma ya zo daidai kofar wato masallaci ya sha ruwa a tsaye ya ce kuma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda kuka gana yi akwai kuma hadisan da suka yi magana akan hani kamar hadisin anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sha ruwa a tsaye har muka ta kata da yake cewa har muka tambaya muka ce to kuma abinci ba sai ce wannan shi ya fi muni ba in har an hana shan ruwa a tsaye to cin abinci a tsaye shi ya fi muni to duk waɗannan hadisan da kuma hadisin abi huraira la ya sharaban na ahadukum qa'ima faman nasiya falyastaqi wannan duk mun tattauna waɗannan hadisan har ma mun shiga hanyoyin da malamai suka shiga wajen ƙoƙarin taujihin waɗannan dalilai tsakanin waɗanda suka ce an hana sha a tsaye da kuma waɗanda suka halatta sha a tsaye ɗin inda mun ce malamai sun fuskanci waɗannan hadisai ta hanyoyi da dama amma daga ciki wato akwai waɗanda suka rinjayar ma'ana suka rinjayar da wani ɓangaren akan wani ɓangaren na waɗannan hadisan ma'ana suka ce hadisan da suke maganar halacce shan ruwa a tsaye sun fi zama tabbatattu sama da hadisan da suka yi hani da aka sai suka duba wannan lahiya sai suka rinjayar da halaccin akan hani wannan kuma hanya ce ta abubakar al'asram kuma ya yi hujja da hadisin anas wanda ya zo a kan hani ɗin ya ce hadithi ne wanda yake jayyidul isnad walakin ƙadija a anhu khilafu sai dai kuma an samo daga anas ɗin ya zo da wani hadisin saɓanin wancan ɗin shi kuma yana bayani akan halacci to za mu shiga dai almaslaku Sani mun ji wannan maslak na farko cewa sun shiga tarjihi tarjihi shine sirrin jayar kamar shi mala abubakar al'asaram yarin jayar da hadisan halatta shan ruwa a tsaye akan waɗanda suka yi hani قال المؤلف رحمه الله تعالى المسلك الثاني دعوى النسخ سيكما واتو هيا تبيو وين سكي دعوار النسخ با ترجيه با النسخ سكتي وانا حديثا كو حديثا da suka yi maganar hani an shafe su da hadisan halacci wa ilaiha janahal asram wa ibn shahin to wannan hanya ta biyu ita ce wadda malam abubakar al-asram ya karkata zuwa gare ta wa ibn shahin da kuma ibn shahin manyan malamai ne guda biyu sun karkata shine janaha sun karkata zuwa ga wannan ƙaunin na cewa gaskiya akwai annasku tsakanin waɗannan adilla ko wato dalilai guda biyu ta ƙarrara da ibn asram ko da al-asram da ibn shahin sai suka tabbatar da anna a hadisan nahayi hadisan da suka hana shan ruwa a tsaye ala taqdiri thubutiha suka ce mu ɗauka ma sun tabbata mu ɗauka hadisai ne tabbatattu mansukhatun to an shafe su bi ahadithil jawazi da hadisan da suka zo da bayanin halacci bi qarinati amalil khulafa'ir rashidin suka ce menene alama ko dalilin da ke nuna cewa hadisan halacci sun shafe hadisan hanin shan ruwa a tsaye suka ce qarina din su shine aikin da khulafa'ur rashidun suka yi abubakar umar uthman ali ya tabbata a aikace sun sha ruwa a tsaye to aikinsu ya tabbatar da domin ba yadda za sun san da wancan hanin su sha ruwa a tsaye to tun da an samu kulafa sun sha ruwa a tsaye ya tabbatar da cewa su sun san wancan hukuncin na hanin an shafe shi da wato da hadisan halacci wa mu'azzamu sahabati suka ce ba ma kulafa'ur rashidun kaɗai ba da mafi yawan sahabbai wa tabi'ina da kuma mafi yawan tabi'ai bil jawazi duk sun tafi akan halacce shan ruwa a tsaye an fahimta shine wannan hujjar ta al-afram da ibnu shahin suka ce gaskiya to umma an ce hadisan halin nan tabbatattu ne to an shafe hukunci an shafe yin amfani da su me ya shafe su suka ce hadisan halacci wace karina ce ta nuna cewa hadisan halacci sun shafe hadisan hani suka ce aikin khulafa'ur rashidun ya tabbatar da haka aikin mafi yawan sahabbai ya tabbatar da haka aikin mafi yawan tabi'ai duk ya tabbatar da haka wa qad akkasa zalika ibn hazm to shi kuma ibn hazm ya tafi akan akasin haka shi ma ya yadda akwai annasku sai dai shi kuma a wajen ibn hazm hadisan wato hani su suka shafe hadisan halacci shine akasi din ko an banja ina fata an gane وقد أكس ابن حزم فدعا نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي da haka sai zamto wato shi ibn hazmin sai ya tafi akan akasi menene akasin da ya tafi akan ya tafi akan akasin ƙaunin al'asram da ibn shahid ya yarda cewa akwai nasku tsakanin waɗannan hadisan amma kan ƙaunin farko su ibn shahid sun tafi akan cewa hadisan halacci ne suka shafe hadisan hani to shi ibn hazmin sai ce a hadisan hani su suka shafe hadisan halacci قد دعا نسق أحاديث الأحاديث الجواز وأحاديث الجواز بأحاديث النهي sai da'awar shafe hadisan halacci da hadisan hani ya nuna cewa hadisan hani su suka shafe hadisan halacci mutamassikan ya yi riko bi annal jawaza ala wafiqil asli yace domin halaccin ya dace da asali asali shi ibnu hazm yace asali shine halaccin shan ruwa tsaye don haka sabon hukunci shine hani asali shine halaccin shan ruwatsi kenan tun da aka ce kuma an samu hadisan hani to hadisan hani su suka zo da wani sabon abu da haka su ne za a hukunta su a matsayin su suka shafe hadisan halacci domin dama in ka sha ruwa tsaye kana babin asali asali shine ba hana shan ruwa tsaye ba da haka da kuma aka zo aka samu hadisan hani to ya nuna hanin nan shine ya zo daga baya domin in sha a tsayen asali ne to hadisan da suka zo da hani su ne hadisan da suka zo daga baya da aka su suka shafe hadisan halacci wa ahadithun nahyi sai ce hadisan hani kuwa muqarraratun li hukumin shar to su ne suka tabbatar da hukuncin shari'a ma'ana kafin hukuncin shari'a ya zo in ka sha ruwa a tsaye kana kan asali ne asali shine halaccin shan ruwa a tsaye to da kuma hukuncin shari'a ya zo sai ya kalla sai ya ce an hana sha Allah ya an fahimci wannan bayani na ibn hazm an gane sai ya ce famanin da aljawaza ba'da nahyi dan haka shi a wajen ibn hazm hani shine yazo daga baya halacce shine asali shine a farko to dama kuma an samu annasku to ai kaga hukuncin da yazo daga baya shi ke shafe hukuncin farko an gane wannan to sai shi a wajen ibn hazm sai ke ganin halaccin shan ruwa a tsaye shine a farko hadisan hana shan ruwa a tsaye su suka zo daga baya wanda ku ce ba haka ba ba alaihi bayan to sai yi bayani an gane ko famanid da aljawaza ba'da nahyi wanda ku yi da'awar an kuma bude halacci bayan an yi hanin fa alaihi bayan to sai yi bayani shi a wajen ibnu hazmin halaccin na farko asali ne hukuncin hanin shine hukuncin shari'a kenan da hukuncin shari'a ya zo game da shan ruwa sai hukuncin ya hana shan ruwa a ina a tsaye to yaushe kuma aka sake samun an kuma buɗe ƙofar halacci bayan hanin wanda ya ce an kuma buɗe wannan hanin an gane ko? an buɗe halaccin bayan wannan halin to fa alaihi bayan ibn hazm yace sai zo da bayani fa innan nafqa domin shi annasku la yathbutu bil ihtimal baya tabbata da shaci fadi yace baya tabbata da shaci fadi da aka in kace abu kaza shi ya shafa kaza to sai ka zo da bayani to amma an yi ma ibn hazm shiru akan wannan da'awa tasa wa ajaba ba'dhum wasu daga cikin malamai sun ba shi amsa bi anna ahadithal jawazi suka ce to ai hadisan da suka zo da bayanin halaccin shan ruwa a tsaye mutaakhiratun su suka zo daga baya da haka hadisan halaccin su suka zo daga baya suka shafe hadisan hani me hujja suka ce lima waqa minhu sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada' a hajjin ban kwana kama sai a ce zikiru kamar yadda ambatan abin da ya faru zai zo nan gaba fi hadal babi a wannan babin min hadith ibn Abbas na hadisin Abdullahi dan Abbas wa idza kana zalika al-akhir min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam idan har abu na karshe na aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shan ruwa a tsaye dalla alal jawaz to wannan ya nuna halaccin shan ruwa a tsaye wa yuta'ayyadu bi fi'lil khulafa'ir rashidina ba'dahu kuma za a ƙara ƙarfafar wannan hujja da aikin khulafa'ur rashiduna da suka zo bayansa dan duk suna shan ruwa a tsaye an ji al-maslaku thani maslaku thani kaga kenan al-asram da ibnu shahin duk sun yadda cewa da ibnu hazmin duk sun yadda cewa akwai an-nasakh wal mansukh an-nasikh wal mansukh tsakanin waɗannan hadisan to amma wanne ya shafa wani hadisan halacci ko kuma hadisan hali ibnu shahin al-asram suka ce hadisan halacci su suka shafa hadisan hali ibnu hazm ya ce a'a hadisan hali su suka shafi hadisan halacci wannan shine al-maslaku thani al-maslaku thalith sai hanya ta uku al-jam'u bainal khabaraini sai waɗanda suka yi kokarin yin jam'i tsakanin hadisan nan guda biyu bi darbin min at-tawil da wani irin nau'i na tawili فقال أبو الفرج وانا إرن تاويلي زكي أبو الفرج الثقفي سيتي في نصره السهاح سيكتا والمراد بالقيام هنا المشو هاجي وانا تاويلي abin da ake nufi da tsayuwa a nan ana nufin tafiya don haka gaba ɗaya ma duk ba maganar shan ruwa a tsaye ko a ba shi ake magana an hana shan ruwa ana tafiya domin alkiyamu tana zuwa da ma'anar almashu malamai kenan abul farj at-thaqafi fi nasr hissiha sai ke ta wal muradu bil qiyam huna abinda ake nufi da tsayuwa anan al-mashi tafiya ake nufi yuqalu wace a ai ana fada a larabci a ce qama fil amri idza mashafihi za a ce ai fulanun qama fi amrin ko fil amri idza mashafihi idan mutum yana wato ya tafi wajen yin wani al'amari sai a ce qama fi shay'in ko fil amri wa qumtu fi hajati ai ana iya cewa qumtu fi hajati ai sa'aitu idza sa'aitu fiha wa qadaituha idan na tashi na tafi wajen wannan bukatar dan in biya ta sai a ce qumtu fi hajati wa min qawlihi ta'ala abul farj yace ai daga nan ma fadin Allah ta'ala shi ma yana fa'idantar da haka illa ma dumta alayhi qa'ima ai muwaziban bil mashi alayhi illa ma dumta alayhi qa'ima da Allah ta yake cewa min ahlul kitabi man in ta'amanu bi dinarin la yu'addi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi qintarin la yu'addi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ai illa muwaziban bil mashi alayhi sai ka bude wuta ma'ana sai ka kai ka komo a kansa sannan zai dama da haƙƙinka an gane ko da haka illa ma dumta sai fa in ka dimanci kai kawo a kansa in kana bin sa bashi ko in kuɗin ka ya shiga hannunsa to fa in ka tsaya ba zai biya ka ba sai ka dage ka kai ka komo sannan zai baka haka sai ce gashi faɗin Allah ta'ala illa ma dumta alayya qa'ima alqiyam anan ana nufin almashi wa janaha bahawi ila tawilin akhar imam bahawi shi kuma sai karkata zuwa ga wani tawilin daban wa huwa hamlun nahyi ala man lam yusalli inda shurbihi sai shi kuma ya ɗauki wannan hannun ga wanda bai yi bismillah ba lokacin da zai sha an hana shan ruwa a tsaye ga wanda bai ambaci sunan Allah ba kaji kuma shi abin da imamu tsahawi ya ce ai hannun gaba ɗaya ana ɗaukan sa ne alaman lam yusalli ga wanda bai ambaci sunan Allah ba inda shirbihi yayin da zai sha wa hadha in sullima lahu fi ba'd alfazil ahadith to wannan magana ta imamu Bahawi ko da an sallama masa duba da wasu lafuzza na hadisin lam yusallam lahu fi baqiyatihi to ba za a sallama masa ba a ragowar haka wannan kaulin nasa idan ma lafazin da ya zo na hadisan wani lafazin zai iya daukan wannan ma'anar to akwai lafazan da ba za su dauki wannan ma'anar tasa ba wa maslakun wa maslaka wasalaka akharuna fil jam' to ga kuma wasu malaman sai suka shiga su kuma hanyar jam'in hadithan kaga shi ma almaslaku thalis jam'i aka tashi amma da yayi shi kuma sai yayi jam'in tsakanin hadisan amma bi darbin min tawil da wani irin nau'in tawili wanda malamai ba su karba ba shine na abul farj illa ma binta yace ai amana qa'iman din na ai almashu ake nufi kaga yayi kokarin ya jam'in hadisan kenan ta hanyar cewa tafiyar ana sha shi aka hana amma kana da damar ko ka sha tsaye ko ka sha zaune amma tafiya kana sha ana sha shi hadisan hani suna magana akan tafiya to nan kuma sai aka samu wani jam'in tsakanin hadisan su kuma wasu sai suka ɗauki hamlu a hadisan nahayi sai suka ɗauki hadisan da suka zo akan hani ala karahatit tanzih akan karhanci wa ahadithal jawaz ala bayanihi hadisan halacci kuma akan bayanin halacci in ta kama a sha a tsaye a sha duk da an fi so a sha a zaune a gane ko shi ne abin da suka yi suka ce ba a so ba a sha a tsayen ko da yake in bukatar a sha a tsayen ta kama sai a sha an gane to yadda suka yi jam'in hadisan kenan kaga sai suka ɗauki hadisan hannun suka ce hannun nan da aka yi hani ne na karhanci sai suka ɗauki hadisan halacci su kuma suka ce su kuma hadisan su zo don su yi bayanin a wani yanayi ko wani halin ana iya sha tsaye وهي طريقة الخطاب وابن بطال في آخرين wannan ita ce hanyar da al-khattabi ya bi da kuma ainihin wato ibn babbal fi akhirin wato a wannan mashiga ko wannan hanya ta al na wasu da suka shiga cikin malamai wajen yin jam'in hadisan qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar rahimahullah yace wa hada ahsanul masalib gaskiya wannan ta karshen ita ce hanya mafi kyau cikin sauran hanyoyin wannan ta fi kyau wa aslamuha kuma ita tafi kubuta wa ab'aduha min al-i'tirad kuma ita tafi nisantawa da cin karan hadisan ita tafi nisantar da cin karan hadisan an gane wa qad ashara al-athram ila dhalika akhiran duk da cewa al-athram yayi ishara zuwa ga wannan kaulin daga karshe fa qala sai yace in sabatat al-karahatu humilat ala al-irshad wa ta'dib idan sabatat al-karahatu karhancin ya tabbata humilat to za a ɗauki wannan karhancin ne alal irshad wajen wato dan nusantarwa wata adib da ladabtarwa la ala tarin ba na haramci bane hanin ba na haramci bane wa bi zalika jazama tabari da wannan ne imam tabari shi ma yanke hukunci wa ayyadahu kuma ya karfafi wannan ra'ayin bi annahu law kana jaizan thumma harramahu aw kana haraman thumma jawwazahu la bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi ibnu jarir at-tabari sai yake cewa domin da a ce asalin shan ruwan a tsaye halal ne sun maharramahu sannan sai daga baya annabi ya haramta auka na haraman ko kuma shan ruwan a tsaye haramun ne sun majawwazahu sannan daga baya annabi ya halatta la bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam dalika bayanan wadihan to da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin haka dalla dalla falamma ta'aradatil akhbaru to yayin da ba a samu inda annabi yayi bayanin shin halaccin ne aka shafe ko kuma hanin ne aka shafe ba don haka sai waɗannan hadisai suka ci karo bizalika da haka ne jama'ana bainaha bihadha sai muka hada hadisan ta wannan hanyar cewa hanin na karhanci ne halaccin kuma in bukata ta kama mafhum wa qila inna nahya an zalika inna ma huwa min jihati tib to ga wani kaulin kuma wasu kuma suka ce a inna nahya an zalika abin da yasa aka hana shan ruwa a tsaye innama huwa min jihati tib ta fuskan lafiya ne likitanci ta bangaren wato abin da ya shafi harkar likitanci da lafiya ne makafata wuqu dararin bihi wai saboda tsoron wato faruwar cutuwa ko cuta ga shi wanda yake shan ruwa a tsaye fa inna shurba qa'idan domin shan ruwa a zaune amkanu ya fi ba wa ruwan damar ya je ya sauka inda ake bukata wa abadu min sharqi kuma ya fi nesanta mutum daga kwarewa ko sarkewa shine asharq asharq sarkewa ke ya fi nesanta mai sha daga sarkewa in mutum ya sha a zaune wa husulul waj'i fil kabadi sannan da faruwar ciwon hanta awil halq ko ciwon makogoro wa kullu zalika duk waɗannan illolin qad la ya'manu minhu man shariba qa'iman duk wanda yake sha a tsaye ba zai iya kubuta ko amintuwa daga kamuwa da ɗaya daga cikin su ba shi yasa ta fuskar lafiya ne aka ce to kar ka sha a tsaye ka sha azumi da aka ba magana ce ta ma maganar jam'in hadisan ba an kalli abin ne ta fuskar likitanci sai aka ga shan ruwa a zaune ya fi bawa ruwan dama ya je inda ake bukata sannan ya fi nesanta mai shan ruwa daga ƙwarewa ko sarƙewa sannan wannan ya fi nesantar da mai shan daga kamuwa daga ciwon ko hanta ko ciwon makogwaro ko makamancin haka a koma cikin fatowar bari a shafi na 85 zuwa 87 za a ga ibnu hajar ya yi wannan bayanin as-sadisatu mas'ala ta shida dai da muke tattaunawa a wannan babi nafsul hariri lirrijal wal julus alai sai kuma hukuncin sanya tufafin alharir ga maza wal julus alai da zama akan shimfidar da aka yi ta da alhariri wat takhattulu bid dhahabi da sanya zoben zinare da namiji wa bima fihi dhahabun ko kuma abinda akwai zinare a cikin sa وردت فيه عدة أحاديث صحيحة حديثي ما سيوا كما إن كنت توسنزو غمد وانا مسألة نكتفي فيها بذكر ما يلي أما زامو وداتو دا إيا أنبتا وسدا جتشكي كما يندبيزو عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga amir al-mu'minin Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la talbasul harira kar ku sanya tufafin alharir fa inna man labisahu fi dunya domin duk wanda ya sanya tufafin alhariri a duniya lam yalbashu fil akhirah ba zai sa ba a lahira da fata an gane wannan shine hadisin farko imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 2834 imam muslim ma ya rawaito shi hadisi na 2069 وعن أمير المؤمنين علي وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال عن كربون أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا يتي لا من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتوك الحريري فجعله في يمينه يريك شدها من داما وذهبا يدوك زيناري فجعله في, في شماله يساشا هنه sun maƙala sannan sai ce inna hadaini muharramun ala dhukuri ummati waɗannan abubuwan guda biyu haramun ne ga mazajen al'umma ta su sanya shi haramun ne ga mazaje cikin al'umma su amfani da alhariri da kuma ainihin wato zinare wani hadisin shi ma imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 457 imam nasa'i a mujalladinsa na takwas shafi na 160 ibn majah hadithi na 3595 da isnadi mai kyau wa an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah duk wanda ya kuskura ya sanya tufafin alhariri a nan duniya to ba zai sanya shi ba a lahira wani hadithi ne shi ma wanda imam al-bukhari ya rawaito shi hadithi na 2832 imam muslim hadithi na 2069 wa an huzaifah radiyallahu anhu qala nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahab wal-fidda an karbo daga huzaifatu radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu sha wato abin sha a cikin mazubin zinare da azurfa wa an na'kula fiha ko mu ci abinci a cikin kwano ko ainihin mazubin zinare da azurfa wa an lubsul harir manzo Allah ya hana ya haramta mana sanya tufafin alhariri wa dibaj da zaban masar wa an najlis alaihi ko kuma mu zauna akan ainihin wato alhariri din wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2837 السابعة مسألة تبقي البدء في لبس النعلين باليمنى سيكما فارا واد كف الدامة وجنسا تاكلمي وفي خلعهما باليسرى idan kuma za a tuba takalmi kafar hagu ake fara cirewa in dai ba sha'anin mantuwa ba wannan yana daga cikin abin da za a gane mutum ya fahimci addini in zai sa takalmi za ga kafar dama za ga ya fara sawa in kuma zai cire to sai ya fara cire kafar hagu ina fata an gane sai dai kila ko yanayin sauri ko mantuwa ko wani abu ya sa mutum ya sa hagu ko kuma wajen cire haga ya fara cire dama amma yanda sunna take in zaka sa takalmi na dama in zaka cire sai ka fara cire na hagu an ummul mu'minin aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammum an karbo daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'jibuhu tayammum wato damantawa yana ƙayatar da shi yin abu da dama yana burge shi fi tana'ulihi cikin sa takalminsa wa tarajjulihi da taje kansa wa fi tahurihi da kuma tsarkinsa wa fi sha'anihi kullihi kai da sha'aninsa duka yankan farce dama kaza dama in duk abin da zai yana farawa ne da dama wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 168 imam muslim hadisi na 268 الثامنة مسألة تتقص ترك المشي في نعل واحدة أن هنا تفيا دا تاكلمي دا ko dai ka sa su duka ko ka cire su duka amma ba za ka sa takalmi kwaya ɗaya kai ta tafiya da shi ɗaya kafar a takalmi ɗaya ba takalmi ba wal wuqufu fihi da kuma tsayuwa da takalmi guda ɗaya li ghairi daruratin ba tare da wata larura ba in babu larura to an hana mutum ya tsaya da takalmi guda ɗaya an abi hurairata radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamshi ahadukum fi na'alin wahida kada ɗayan ku yayi tafiya da takalmi guda ɗaya a kafarsa liyan'alhuma jami'an ko dai ya sanya takalman a kafar guda biyu gaba ɗaya aw liyakhla'huma jami'an ko kuma ya tube su gaba ɗaya ko ya sa su duka ko kuma ya cire su duka wani hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 5408 imam muslim hadisi na 3914 wa anhu radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan qaba ash-shis'u na'li ahadikum idan hancin takalmin ɗayan ku ya tsinke fala yamshi fil ukhra to kada ya ci gaba da tafiya a kafa ɗaya hatta yuslihaha har sai ya gyara hancin takalmin sai ya sa ya ci gaba da tafiya da kafa guda biyu kenan idan takalmin ya cire ko gwam din ya daye kana ya ga wani lokaci takalman nan na zamani kana tafiya sai ga wani lokaci malaha ta biyo ka kawai can ka moro kasan takalmin a kasa an gane ko to sai ka cire gaba ɗaya guda biyu sai ka ci gaba da tafiya in ka haɗu da mai gyaran takalmi sai ka bashi ya gyara in yayi rawun gaba ɗaya sai ka mai da su kafafuwanka amma ba za ka rike ɗayan da ya ɓare ka rike shi ba shi kuma ɗayan kawai kana tafiya yana nan a kafarka a cikin hakan kamar akwai rashin gane sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na 3915 wa an jabir radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتعل الرجل قائما أنكر أورد جابر دم عبد الله الله يكارم سيدا annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa takalmi a tsaye ta za a sa takalmi sai a zauna amma shek Uthaymin ya warware wannan iskali insha Allah za mu karanta naha an yanta ila rajul qa'ima manzon Allah ya hana sanya takalmi a tsaye wa qad shari'a zalika an shar'anta hakan li tahqiqil adli don samun adalci hatta bainar rijilai har tsakanin kafafuwa guda biyu ana so kai adalci shi yasa aka ce takalmin ɗayan ya tsince to kada ɗaya ta ci gaba da mora da cin gajiyar tana cikin takalmi ɗaya kuma tana ta taka tsandaurin ƙasa to sai ka cire don kai adalci ka zama cikakken adali sai ka zare ɗaya takalmin wanda shi bai samu matsala ba sai ka hada sai ka rike kafafuwan duk su ci gaba da tafiya da su a ƙasa ko kuma ka nemo silifa a kan hanya ka siya sai ka sa wa'ancan kuma ka in ka je gida sai a gyara in kuma takal ai an ce ko hancin takalmi ya kaga kamar silifa kenan ko da aka cancin takalmin ɗayan ko in ya tsinke to kada ya ci gaba da tafiya ɗayan sai ko dai ya cire su duka ko kuma ya sanya su duka to ɗayan ya tsinke kaga sai ya cire su duka sai an gyara in ko wanda hancin zarowa yayi to sai tsayawa zai yi kada ya ci gaba da tafiya ka san wani ya tsinke kuma yana tafiya da kafa ɗayan yana kokarin mai da hancin takalmin shi ma baka yi ɗaya kafar adalci ba tsayawa za ka inda kake sai ka cusa hancin takalmin ya koma ciki sai ka ajiye shi sai ka sa kafar sai ka ci gaba da tafiya shi ne nan malai yake cewa qad shari'a zalika wai duk waɗannan abubuwan an shar'anta su ne ta haƙiƙil adali dan a tabbatar ma da shari'ar musulunci shari'ar adalci ce hatta bainar rijlain kafar ka ce kafafuwanka guda biyu an ce su ma sai kai musu adalci wannan magana hukuma cikin sharhu riyadu salihin na Uthaymin a mujalladi na shida shafi na 388 kama naha anil qaz'i kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin qaz'u wa huwa halqu ba'd ar-ra's duna ba'd kamar baka wa kanka adalci ba kai shi ma baka yi mai adalci ba ka aske wani bangare na kai ka bar wani bangaren ko ka bar su duka ko ka aske ta duka amma ka aski wani bangare in an duba ganin kanka ya kwakuye gefe guda amma ragowar kuma ga gashi a kai to shi kansa a kai baka yi masa adalci ba yana daga cikin dan ya zanto ka zama cikakken adali shi sa aka ce kakka irin wannan aski ko ka aske duka ko ka bar su maka duka wani ha'alil junusu fi muntasifin dhil haka annabi ya hana zama a rabin inuwa rabin jikinka a rana rabi a inuwa ko dai ka fito duka rana ko ka shiga duka inuwa ka ji malam yadda addinin musulunci yake har ka ce to ai kai kai kai ne ai kai din an fahimta wani na ka zo daga rabin jikin ka ba za a irin wannan ko wajen taro kowa ya sai mu zama rabin mutum a inuwa rabi a rana to shine ko ne ka fito duka rana ko kuma ka shiga da jikin duka inuwa domin rabin da ka bar shi a cikin rana ba kai mai adalci ba shi zai ke cewa wani ha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana anil julusi fi muntasifid dhil zama a cikin ba cikakkiyar inuwa ba rabin inuwa inda zai zama ba dukan jikinka ne zai samu inuwa ba wallahu a'lam to sai shek usaimi ne ke cewa amma nahyu anil wuqufi amma game da hadisin da ya hana tsayuwa waqatul waqatul imti'al lokacin sa takalmi فقال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله الشيخ محمد صالح ابن عثيمين رحمه الله ya faɗa fi innahu fi na'lin yace wannan hukuncin ya shafi takalmi ya hataju ila mu'alajati wato irin takalmin da yake buƙatar sai an yi ta kokawa fi idkhalihi fi rijl wajen shigar da shi kafa ko yayi maka kaɗan ko kuma takalmi ne wanda akwai igiyoyi da zare a jikinsa dole sai kai ta kokawa wajen sa shi to wannan sai ka samu guri ka zauna sai ka sa shi dan yanayin takalmin haka yake amma takalmi wanda yake kamar irin silifa ko kuma irin kafa waje ka zo kawai duk abu da suke dan ka zizzara wannan ka zira wannan abu za a ce sai ka zauna ba an gane ko ko takalmi ne sauciki ne amma kana tsayen duk inda ka zira kafarka ka dandanna zai shiga wannan ma an ka danna za ta shiga ba tare da ana ta kici kici ba to wannan shi ma babu laifi shi yasa sai yake cewa wannan hukuncin ya shafi takalmin da ya hataju ila mu'alajatin yana bukatar a yi ta kokawa ila ifi da khalihi fi rijin wajen shigar da shi kafa la'annal insana domin mutum lawinta ala qa'iman da zai ce zai sa takalmi a tsaye wannan abu kuma irin takalmin ya hataju ila mu'alajati yana bukatar kokawa wajen sa shi fa rubbama yasqutu to sau da yawa mutum zai iya faduwa an gane ko idra fa rijlahu domin kaga ya daga ɗaya kafar tasa yana ta kokawa kaga akan ɗaya yake to garin hakan kuma zai iya tuntsirewa ya faɗi li yuslihan na'ala garin gyara ɗaya takalmin wa tankashifu auratuhu kuma wannan faduwar da ya al'aurarsa za ta iya bayyana kila wandansa ya fashe ko kuma a a faduwar da yanayin faduwar da ya takura shi ainihin kayan jikinsa za su iya fashewa kuma ya yi tsirara a wani tabarrar ko ya ji ciwo ba tun da ya faɗi zai iya faɗawa kan wani abu wanda yake mai wanda zai ji masa rauni shi da auye tabarrar amma ni'alul ma'rufatul an amma takalma sanannu irin namu na yanzu fala ba'sa babu laifi an yanta ilal insanu mutum ya sa shi wa huwa qa'imun yana tsaye wala yadkhulu zalika fil nahyi irin takalman mu basu shiga cikin irin wannan halin ba li'anna ni'alul mawjudati domin irin takalman mu da ake da su yanzu yasqulu khal'uhuma khal'uha ka wa lubusuha cire su da sanya su yana da sauki irin takalmar za ga sawar ba wahala cirewar ba wahala to irin wannan ba sai an zauna ba a koma cikin ainihin wato almazdar as-sadiq riyadu salihin din ta sharhu riyadu salihin na usaimin mujallari na shida shafi na 388 za ga wannan magana ta shek usaimin at-tasi'atu wannan faddin malam yana mana fashin bakin maganar abul hasan ash-shabili da ya mana wajen sati uku da suka wuce an gane ko karatun da ya kawo shi din nan a dunkule to shi ne malam yake ta buɗa shi anan attasi'atu mas'ala ta tara al-la'ibu bi-shataranj wasan dara ko lido ash-shataranj wasan dara na fata an gane ta'rifu lu'batu shataranj wato ma'anar lu'batu shataranj wasan dara ash-shataranju bi kasr shin ash-shataranj da yiwa ainihin wato shinin kasra an gane ko kalimatun farisiyatun ma'uraba asalinta kalma ce ba faranshiya ko kuma abinan wato paris kalma ce da ta zo daga wato kalma ce ta farisanci da ta zama larabci shine kalimatun farisiyatun ma'uraba kalma ce asalinta farisanci ne amma sai ta koma larabci ta wato aka larabtar da ita wa ma'anaha alhila ma'anar shaɗaranj shi ne alhila wayo ko dabara wahiyar la'ubatun wani wasa ne tula'abu da ake yi ala raka'atin wato a wani zane mai gidan sukari wani zane fiha arba'atun wasu tuna murabba'an wani zane ne wanda yake da gidan sukari 64 in ka ɗauki wannan ɗan katakon wannan abin da ake yin darar da shi ya ga gidan sukari ne duk a cikinsa an yi wani zane gidan sukari ko cube kamar irin ka'aba to wannan cube ɗin in ka kirga za a ga guda 60 ne da hudu wa tamthulu majmu'atayn mutaharibatayn bithnatain bithnatain wa 30 qit'a za ka samu wato 'yan wasan guda biyu su masu wasan dara shi ne wato matsulu majmu'a ta yi ana samun jama'a guda biyu ko ɓangare guda biyu mutaharibatai ne kamar masu faɗa da juna wannan yana so ya cinye wannan wannan yana so ya cinye wannan bifnatai ne wa salafina qita'a kowa ma ka same shi an bashi wannan yana da wannan gidan sukarin talatin da biyu tunda an ce gidan sukarin sittin ne da nawa hudu to kaga mutum biyu za su yi kaga wannan yana da yan wasa ko kuma yana da bangare talatin da nawa biyu shi ma wannan yana da talatin da biyu tumathilul malakai wal wazir wal khayyala wal qalla wal fiyala wal junud wannan duk wa'annan kalamusan na ciki ne akwai almalakai cin akwai wanda za gan shi da abin nan ɗin sarki walwazirin walmalakain wato malakin wato kaga sarakuna kira akwai sarakuna a ciki walwazirin akwai kuma queen wanda za a gan su su kuma kamar sarauniya za a gan kaza za a ga hoton abin nan ɗin walkhayyala shi ma wani ɗan wasa ne a ciki walƙalla wannan ƙalla ɗin sun ce wani rock ne rock sunansa walfiyala shi kuma fiyala shi ne bishop akwai bishop ma a cikinsu waljulud akwai kuma wani wanda za a ganshi kamar soja aka a ciki an gane ko to duwai nan su ne za a gansu wannan yan abubuwan da ake a ajiyewa haka ka kalle su wani za a ga hoton crown a kansa wani hoton queen a kansa wani kaza wani kaza duk za a gansu to su ne sunayen su waɗannan biya fana wa ruqatu shataranj hiya al-lawhul murabba wannan zanen katakon daren hiyar wato wannan zanen na shataranj dara hiyar lauhu shine wannan allan almurabba mai kusurwa hudu allati allazi tasifu fi tasifu alaihi alqita wanda wannan kashe-kashen na gidajen sukarin suke ake sufanta su ko ake zana su a cikin wannan dan ainihin allan ko katakon wannan kamar tarifin ashadaran kenan ka koma cikin tajul arus mujalladi na uku shafi na 415 da al-mu'jamul wasir duk waɗannan kamus ne kamus kamus ne na larabci wanda suka fassara wannan kalma ta shaqaranj shi ma in ka koma mu'jamul wasir mujalladi na daya shafi na 400 da ainihin 85 za ga wannan wani ubatu shaqaranj ta'tamidu ala zaka wal mahara wat takhdib bi khilaf nard wai shi wasan dara ya dogara ne alal zaka akan basira kaifin kwakwalwa wal mahara da gwaninta wata khatib da wayo strategy haka ake yin wasan shi yana yana tafiya ne da zaka da mahara da takhatib wajen yin sa an gane ko za a ga akwai zaka sai mutum ya zama to mai wayo ne in ba haka ba kawai ya dinga tashi da shi sai a dinga cinye shi wal mahara akwai gwaninta yau da gobe mutum yana yi a takaɗe da akwai strategic, strategic planning wajen yin wannan bi khilafin nar wato sabanin lido sabanin lido shine annard sabanin shi lido allati ta'tamidu ala al-khatt al-mujarrad wanda shi lido kawai yana dogara ne akan wani zane kawai zanen shi kuma wato akan zane shi ake abin shi kuma wancan sai da strategy ake yin sa ka koma kasa yace nu'batu zati sunduqin wa hijaratin wa fasail wa tantaqilu fi al-hijaratu ala hasabi ma ya'ti fihi al-fas lido kenan wannan yana maka magana akan lido lido yake cewa nu'batun zati sunduq wata wato shi ma wani wasa ne ma abocin wani abu kamar dan akwati haka an gane ko wa hijara da wani abu kamar dutse wa fassayin da kuma wasu ƴaƴaye guda biyu fassayin wannan ƴaƴan lido din an gane ko wa tantaqilu fiha al-hijara ala hasabi ma ya'ti fihi al-fas wato wannan hijara din tana ciruwa ana tasowa daga daga da wannan hijara din gwargwadon yanda wannan alfas ƴaƴan lido din yazo wajen eh wannan kaga masu yi su za su fi gane karatun sosai ko eh wannan ina ta kokari ma ni ba ma kawai karanta nake to ai yi ne ba yana yin akwai ma wanda suke suke suke abin nan da sun ji za su dinga fahimta eh haka abin yake in kuma ba haka bane kaga sai su bayani sai a gyara ko hukumar la'ibu bi shataranj to wannan wasan lido din menene hukuncin wasan lido a wasan dara shi shataranj an gane ko هذا المبعث مأخوذ من فتاوى أجاب عليها الشيخ سليمان العودة بتاريخ wannan research din an ɗauko shi daga fatawar da Sheikh Suleiman Auda ya amsa ta wata fatawa ce da ya amsa ta wato ga abin da wato 21 ga watan 11 1421 wato hijiriya li bayani hukumihi لا بد من بيان حالته المتفق على تحريمها kafin a yi bayanin hukuncin wasan dara to ba makawa sai an yi bayanin irin halayyar wasan dara wanda duk an haɗa akan haramcin wannan abun an gane ko akwai wani abu daga cikin halayen da ke tattare da wannan wasan dara ɗin to shi kuma wannan halayen malamai sun ittifaki akan haramcin waɗannan halayen to kafin a ce ya halatta ko bai halatta ba sai an kallo innan halayen wal mukhtalafi fiha akwai kuma wasu halayyar da suka shafi wannan wasan dara wanda shi kuma malamai sabani suka yi a kansu wa hiya ala nahwi taliati to wannan bayanin zai zo kamar yanda zaka ji al halatul ula in lokaci saura minti nawa biyu to al halatul ula hali na farko mujma'un ala taharimiha akwai halaye wayanda malamai sun hada kan haramcin su kuma ana yi a cikin wasan dara wa hiya naw'ani to su ma nau'i biyu ne al-awwal na farko idza kana al-la'ibu fiha ala 'iwad min min al-janibayn fa hiya qimaru idan wasan ya kasance akwai an sanya kuɗi daga bangarorin guda biyu wannan ya sa kuɗi wannan ya sa kuɗi wannan ya sa iwab wannan ya sa iwab fahiyya min al-qimar mujma'u ala tahrimi wannan caca ce wadda malamai sun hada kan haramcinta da haka idan wasan dare ya zamanto akwai sa kuɗi a ciki kuma sa kuɗin daga bangarorin guda biyu in wannan ya ci ya hada duka ya rike in wancan ne ya ci ya hada duka ya rike to wannan yana daga cikin cacar da malamai sun yi ijma'i akan haramcinta nau'i na farko kenan الثاني nau'i na biyu إذا ترتب على اللعب biha tarku wajibin aw fi'il muharramin idan ya zamto yin wasan daren yana da alaka da barin wani wajibi ko aikata wani haramun to shi ma wasan daren a irin wannan misali ya zamto ana wasan amma in lokacin sallah ya ba za a tashi ko kuma daga ƙarshe ana rikidewa a yi fada a yi doce-doce kila ma har da jiwon juna rauni ko kuma ma abin ya kai ga abin da yake zai iya ɓaci ina fata an gane to wannan in wasan daren ya kunshi waɗannan nau'o'in guda biyu ya zamto akwai sa kuɗi a ciki kamar caca ko kuma ya zamto ana sakaci da wani wajibi in ana wannan wasan ko kuma ana haikewa wani haramun to a irin wannan halayen guda biyu haramun ne waɗannan halayen guda biyu a cikin wasan dara قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراما بالاتفاق شيخ الإسلام yake cewa wasan dara idan ya kunshi al'iwab sa kuɗi wannan zai sa wannan zai sa kana haramun bil ittifaq wannan wasan na dara haramun ne bil ittifaq haduwar malamai gaba ɗaya malamai sun ittifaqi akan cewa haramun qala abu umar ibn abdul bar abu umar ibn abdul bar annamari yake cewa ajma'ul ulama malamai sun haɗu ala annan la'iba biha akan wasan dara alal iwadi in ana in akwai sa kuɗi kimarin caca ne wannan la yajuzu ba ta baya halatta wa kadhalika haka ma ya ci gaba da cewa la yushtamala la'ibu biha idan wasan daren ya kunshi ala tarki wajibin barin wani wajibi au fi'il muharramin ko kuma aikata wani abu na haramun kamar yadda shekul islam ya faɗa to shi ma malamai sun tafi akan haramcinsa ka koma cikin alfatawa ta shekul islam ibn taymiya mujalladi na 32 shafi na 216 wa qala az-zailai al-hanafi az-zailai al-hanafi yace wa amma ash-shataranju fa in qamara bihi fa huwa haramun bil ijma' sai ce amma game da dara wasan dara fa in qamara bihi idan mutum yayi caca da shi fahuwa haramun to wannan wasan daren haramun ne bil ijma wannan ijma'in malamai kenan to za mu tashi alhalatu thaniya kenan ko inda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Thank you.